بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin litinin bakwai ga watan sha'aban shekara ta 1447 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 26 ga watan Janairu 2026 wannan shine darasi na 366 cikin jeren darussa daga littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih abu abdullah muhammad bin abubakarin zura'i al-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shekul islami rahimahullah wannan littafi na zadul ma'ad mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da mu'amalolinsa da sauran hulɗoɗin da ya da mutane malamai suna jinjina ma ibnul qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa al-imamu ibnul qayyim ya rubuta asalin littafin zadul ma'adi ne a halin tafiya a kasar makka lokacin da ya bar garin su na dimashqa ya tafi mujawara ba tare da ya tafi da kayan aikin shi da tafi ba Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi zamu tashi inda malai yake cewa zikru ahkami rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi talaq wannan babi ko wannan fasali zai ambaci hukunce-hukunce da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar dangane da sakin aure zikru hukmihi sallallahu alaihi wasallama fi talaqil hazil abu na farko shine bayani akan yaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya mu'amala da sakin da mutum yayi na alhazil shine wanda yayi saki da wasa da ba'a mutum ya cikin wasa ko raha kawai yace ya saki matar shi sai yi magana ya ce ai shi da wasa yake ba da gaske yake yi ba to ina hukuncin wannan a shari'a wa za'ilil aqal da wanda yake cikin halin gushewa hankali yana cikin maye ko yana cikin wani yanayi na buguwa ko aljani ya buge shi ko wani abu makamancin haka wal mukrahu da wanda aka sa shi dole wanda bai yi niyya ba wani da ya fi karfin sa ko wanda yake sama da shi ya ce dole sai ya saki matar shi mahaifinsa ko uwarsa ko yayansa ko ogansa a ofis ko wanda zai nuna mishi at gunpoint a annan mai bindiga ce dole sai ka sake ta wa tatliq fi nafsihi da kuma wanda ya saka a zuci a cikin zuciyar shi kawai lissafa cewa na saki wanci sai bai fada wa kowa ba ko ya rubuta takarda ya ɓoye ko ya composing text message ya bari a wayarsa zai aika mata daga baya wato a cikin ransa ne kawai ya hukuncin to dina hukuncin waɗannan a shari'a malam yace fi sunan ya zo a cikin sunan ta limamu Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Maja da Hakim a cikin musaddarak ɗinsa da Ibn al-Jarud a cikin sunan na Ibn al-Jarud dukkanin surutu hadisin nan da malam zai ambata wani hadisi ne wanda akwai zantutuka da yawa a kansa hadisin daga Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace salafun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun abubuwa guda uku jidduhunna jiddun wanda yayi da gaske to hukuncin su ma da gaske ne wa hazluhunna jiddun wanda yayi ma da wasa to hukuncin su da gaske ne ba a yin wasa da su annikahu wat talaqu war raj'atu da aure da saki da kome ko da wasa ka ce mutum ya ce auren man da ‘yar kamara sai ka ce to na auren ma shi kyan ta zama matan shi ko yarinya ce karama sai dai a jira shi ta balaga ko kuma in baka yadda ba kuma da gaske sai dai ka roƙe shi ya sake ta ko a yi kuli amma dai ta zama matan shi mutum ya ganka kawai kana ka fito da ‘yarka kana riƙe da ita za ku je siyan biredi wannan bai ce rumaisa kenan ka aiko ina santa za ta mala a bani ita mana ce to na baka jama'a ku shaida shikenan aure yayi bai sai daga baya ce da wasa yake ba a wasa da wannan lafazin saboda wato abin nan ne mifaqul lahi kamar yadda Allah ya ce wa akhadna minkum mithaqan ghaliza to ba a yi da wasa ina fata mun gane wannan ɗaya kenan na biyu kuma haka at-talaq duk yadda mutum yake da matarsa in ta fusata shi ko ta ce sai ya sake ta kai ya ce to ai ni na sake na ce mata na sake ta ne saboda kawai ta rabu da ni irin da yake ma yaro baba siyo mun ci to zan siyo ma in ka isa ka sake ci to je ki an sake ki din daga baya ka ce wasa kake a shikenan sake yawo ka daga wannan igiya ka riga ka datsi ta ba a yin shi da wasa sannan kuma haka nan warraja'a da kuma mai da ita a auren a wani lafazin wal itq da yan tabawa wannan hadisi kamar da muka ambata limamu Abu Dawud ya ruwaito shi da Tirmizi da limamu Darqutni da wasunsu a cikin isnadin sakon mutum mai suna Abdurrahman ibn Habib shi ne wanda malamai suka yi saɓani game da shi wanda aka yi jawo saɓani game da hukuncin hadisin har al'imamu abu abdurrahman nasa'i shi dai ya ce hadisin mai rauni ne ya ce munkarul hadis saboda wannan mutumin wasu malaman kuma wanda ba shi ba kamar tirmidhi kamar al'imamu hakim suka inganta shi hakanan a wasu malamai daga baya sun zo sun tabbatar da ingancinsa kamar al'imamu ibn hajirin a cikin talfisul habir da sauransu almuhim baya ga sabanin da aka yi game da ingancin hadisin amma malamai ba su yi sabani wajen tabbatar da hukuncin da hadisin ke dauke da shi ba a fiƙihance duk wanda ya ce ya saki matarsa to ana mishi ilzami cewa wannan sakin ya tabbata daga baya ba yi da ba yi da yadda zai ce ai wasa yake yi ko raha yake yi ko ba'a yake akwai malamma da suka kai matuƙa suka ce idan ma mutum watin ya saki ya ce ya saki mata to inda yana da mace to sakin na ya uku a kanta kamar irin masu yin saki a afim a ji a kulla auren wasa a fim har mutum ya ce ya saki ta kuma alamar da suke gani idan mutum ya furta irin wannan sakin to shara ba ta masan da wannan wasan ba matar shi ta gida to ya jaza wa kan shi aiki Allah ya kyauta musulunci ya ɗauki waɗannan maganganu da muhimmanci ƙwarai da gaske shi sa ba a wasa da su a yanzu ya za ga mutane suke wasa iri daban-daban da irin waɗannan sai ka ji labari wanda ya ce ai wallahi malam muna zama da matata amma dai mun yi saki ba mu san iyaka wani da an yi faɗa fa sai saki irin auren nan da ake na yanzu sai su saki ma guda bakwai ba su ma sani ba su ci gaba da aure musu wallahi haka suke suna nan da yawa sai dai a ta istighfari ana neman Allah zai sa a cika da imani wafiha aifi sunan kenan wafiha yace wafi sunan wannan yana cikin sunan ibn maja da ma'anil athar na al-imam tahawi da daruqutni min hadisi anhu daga annabi sallallahu alaihi wasallam min hadisi ibn abbas ibn abbas anna allaha wada'a an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alayhi Allah madaukakin sarki ya dauke zanubi daga al'ummata na al-khata' abinda al'umma duk wanda ya kuskuren yin wani abu da kuskure to Allah baya kama shi da laifin wannan kuskuren kuma Allah madaukakin sarki ya bamu labari daga cikin alfarmar da ya wannan al'umma shine ƙarshen suratul baqara rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana nabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma Allah ya karba mana wannan addu'a to abinda mutum yayin kuskure to ba a kama shi da shi kaman kuskuren da mutum zai yi wajen wato ya ci abinci da kuskure yananin yana azumi to ba za a kama shi da laifin yanzu ya ci abinci da ranar cikin ramadana ba hasali ma ya ci banza za a faɗa da hausa haka in yi mantuwa alkhata wani nisiyan da mantuwa abin da ya fita daga cikin tunaninka sai ka aikata shi bisa mantuwa wa mustukrihu alaihi da kuma abin da aka sa ka kai dole ba kai niyya ba wani hadisi shi ma hadisi ne wanda yake tabbatacce ta hanyar wato sahabi abdullahi dan abbas kamar da malaya ambata da waninsa a a isnadin sa al-imam an-nawawi ya hassana shi wa fiha anhu har ila yau dai a cikin sunan din dai a cikin sunan abi daud da musnad imam ahmad ibn hanbal da sunan ibn majah da hakim daga ainihin wato sahabi a abdullahi dan abbas ila yau ko أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي يأتي لا طلاق ولا إتك في إغلاق باب سكي باب أنتاوا في إغلاق iglaq shine ikrah idan mutum yana da mata sai aka tsaya a kansa aka ce dole sai ya sake ta sai ya sake ta ba dan yana so ba to wannan sakin bai yi ba haka wajen yan tabawa shi ma bai yi ba babu al-iglaq shine ikrah wa wasaha anhu annahu qala lil muqir bizina kuma ya tabbata daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya gaya wa wannan mutumin da ya goye ce ya yi zina a tsarkake shi daga cikin tambayi da annabi masa a bika junun ko kana da taɓin hankali ne domin yana taɓin hankali yanzu ba za a mai hukunci da ya lazinci wannan laifin ba domin mai taɓin hankali an ɗauke littafin wato rubutu a kansa wasa bata anhu annahu amara bihi an yustankaha sannan a wata riwaya wadda ke cikin muslim wacce riwaya tana cikin bukhari da muslim a wata riwaya da ke cikin sayin muslim da mujamul ausar na limamu tabarani annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an yustankaha cewa a shinshina bakinsa a ji ko akwai warin giya to wannan kaga a zamanance yayi daidai da abin da yake ma masu laifi a ce ai mishi test na drug abuse ko a jikin jininsa akwai abin da ke alamta cewa yana mummunan mu'amala da ƙwayoyi masu kusar da hankali wanda idan akwai aka samu wannan aka samu presence na substance ɗin aka samu cewa a jikin jininsa akwai alamar cewa ya sha wasu ƙwayoyi ko ya yi abusing wani magani wanda ya kusar da hankalinsa hukuncin da za a mai zai iya canzawa daga wani abin da alkali ya gani idan mutum yanzu ya kisan kai ko ya zagi babarsa ko ya zo a anguwa yana ta shashinci a kama shi da gaskiya abin da 'yan sanda suke a cikin bincikensu za su mashi test na drug abuse za ka shi asibiti likita ya ja jininsa a auna jinin idan akwai traces na abin da ke cikin wannan kwayoyi za a gani so daga nan kuma hukunci zai canza akan cewa wannan mutumin abin da ya yi to bai shi cikin hayyacin shi ba yanzu hukuncin shi ɗaya da hukuncin mahaukaci duk da watakila shi ya sa kanshi a cikin wannan rashin mutuncin idan idan kama a ce kwaya ce yake sha irin wanda yara marasa kirki suke sha Allah ka tsare almuhim annabi sallallahu alaihi wasallam yace a shinshina mai bakin wannan mutumin a ji shin akwai warin hamamin giya a jikin bakin sa sai aka shinshina aka ji babu wa zakara al-bukhari fi sahih an ali annahu qala li umara alam ta'lam anna al-qalama qad rufi'a an thalathin akwai ta kisa imam al-bukhari ya kawo ta ya kawo ta mu'allaka wato bai cika isnadinta ba duk da yake wasu malamai sun ruwaito ta da isnadi cikakke daga cikin su akwai abin nan al-baghwi a cikin ja'adiyat da kuma wato al-imam Abu Dawud shi ma ya ruwaito ta da Ibn Hibbana sun ruwaito ta da isnadi wanda yake cikakke amma mauqufi ga Sayyidina Ali wata mata ce wadda take da tabin hankali sai aka zo da ita ta yi cikin shege ba ta da miji sai umar ya ce to aje kawai a jefe ta tunda ta taɓa yin aure a baya sai na ali sai ya tsaya yake gama shi wannan magana ya ce alam ta alam annal kalama rufi'a an salasin kai umar baka san cewa an cire alƙalamin rubutun lada da zunubi akan mutane iri uku ba anil majnuni an cire alƙalamin akan mahaukaci hatta yufiq har sai ya warke wa an sabi an cire daga yaro ƙarami hatta yudrik har sai ya girma wa an na'im an cire daga mai bacci hatta ya sai kiba har sai ya farka waɗannan guda uku da mahaukaci da yaro ƙarami da wanda yake cikin halin bacci duk abin da suka yi a lokacin Allah madauki sarki ba zai kama su da shi ba mutumin da yake halin hauka baya sallah wata kila yana yawo tsirara wataƙila yana cin abin da yake haramun ne kamar ya ci mushe ko ya ci ɓera wataƙila yana abuwa ire-iren waɗannan to wannan kaga abin da yake inda mai hankali ne kaga saban Allah ne to amma ba za a kama shi da wani laifuffukan ba laifuffukan da ake kama mahaukaci da shi shine idan yayi idan yayi talaf idan mahaukaci ce wai shi mai duka ne ya buge wani ko ya kashe wani ko ya ci kayan wani to wannan akwai biya akan waliyansa ba za a ce saboda mahaukaci ne shi ke na bashi dinga yana duka yayin mutane ba dole su masu mahaukacin su kama shi su killace shi ko kuma za su biya diya na abin da ya lalata kawai mutumin da yake da kare ko wata dabba da take cizon mutane idan ya sake ta cikin mutane ta cizo ko ta ji wani ciwo to akwai akwai akwai garam ana akwai garam so haka wanda yake a halin yarinta halin kuruciya har zuwa mutum ya balaga duk abin da ya ba za a kama shi da shi a shar'ance ba bai yi sallah ba ko bai yi azumi ba ko bai yi abubuwa makamantan waɗannan ba to haka nan mutumin da ke cikin bacci duk abin da ya faru a cikin bacci kawai mutum ya bacci har ya makara sallah ba za a kama shi da laifin wanda ya makara a sallah ba saboda ɗabi'a ce ta jashi misali a ce mutum ya yi bacci har aka gama sallar la'asar nan sai yanzu ya farka kawai tashi ya sallah ba laifin hukuncin shi ɗaya da wanda yana cikin shagon shi ana sallar la'asar ya ci gaba da ɗinkin shi ko ya ci gaba da siye da sayarwar shi ba haka idan mutum a cikin bacci ya mafarkin ya yi wani abu ba za a ce ya yi laifi ba kawai mutumin da ya mafarkin jima'i kuma ba yi da mata ba yi da hukuncin wanda ya zina kawai mutumin da ya mafarkin ya maru wani ba za a ce ya maru wani a cikin barki sai ya rama ba da ire-iren waɗannan duka ba yi da laifi a kai to wani hadisi shi ne malaye kawo a nan kamar yadda muka ambata hadisin alimamul bukhari a sorry a wancan yana bukhari ko alimamul bukhari ya ruwaito shi wannan amma ya kawo shi mene mawqufan ya kawo shi mawqufi a babu talaqi fil iglaqi ya kawo shi ta'liqan sai al-imamu ibnu hajar ya ambaci cewa bagawi ya ruwaito shi a cikin ja'diyat da kuma wanin sa daga ibnu abbas haka nan ibnu al-imamu abu dauda ya ruwaito shi da shi ibnu hibbana ta wata fuska marfu'an hadisin dai a ƙarshe ya tabbata daga ainihin wato sayyidina ali radiyallahu anhu wasu kuma malamai sun ɗaukaka shi zuwa ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa fi sahihi anhu hakanan a cikin sahih bukhari anhu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga sayyidina ibnu daga zainab huraira anna Allah tajawaza li ummati amma haddathat bihi anfusaha ma lam takallam Allah ya gafarta wa al'ummata abinda mutum ya faɗa wa zuciyarsa matakar bai furta ba au ta'amal bihi ko kuma suka aikata a cikin zuciyarka zaka iya wani tunani wanda watakila tunanin saban Allah ne ko kai tunanin kana so kai wani mummunan abu sai kuma kai baka aikata ba ko ga wani abu kai sha'awar ina ma da kai wani abu na barna da shi to wannan idan mutum bai furta ba in kuma na aikatawa ne bai aikata ba to babu komai ba za a ruta mishi zunubi ba malam ibnu qayyim yake cewa fatadammanat hadhihi sunan wadannan hadisan da aka kawo suna dauke da hukuncin anna man lam yantiq ma lam yantiq bihi lisan abinda harshe bai furta ba min talaqin na sakin aure au itaqin ko yan tabawa au yaminin ko rantsuwa au nazarin ko alwashi wa nahwi zalika ko makamancin wannan ghafu afuwun غير لازم عفو غير لازم بالنيه والقصد an yafi hukuncin abin ba zai haukan mutum ba dan yayi nufata ko yi kasadi wa hadha qaulul jumhur wannan shine magana mafi yawan malamai wato matarka kuna cikin magana sai ta maka wani laifi ko kuma kana ta yi kuma ka da wani sako ta waya kaga cewa sakon bai ma ba karar ta ce bar ma dai kawai saki matan nan a cikin ranka ka faɗa kai niyya kamar yadda misali yanzu da muke ka tuna halaka na da niyya in an tashi zan je ziyara wuri kaza ko zan je in sai abu kaza in ci ko zan je in yi wanki misali kaga kana magana ne a cikin zuciyarka ko amma baka aikata ba to ko da abin da kai ne ya aikatawa saki ne to har yanzu bai zama sakin ba sai ka furta in baka furta ba to bai razamce ka ba wannan shine hukuncin mafi yawan malamai amma sai cewa fil mas'alati qawlani akharan mafi yawan malamai suka ce sakin bai yi ba dan kawata na kawai kace mata oh rannan ku da kika mun rashin hankalin nan fa da ji kamar saki ki ce to ai ka sakan din kenan ko ta fara ihu ta kwashi kayan ta tafi gida saki bai yi ba har yanzu mata kace ka aje wani alkali ko wani shashasha ya ce a ai kada ka sake ta to sai ce amma akwai wasu maganganu a cikin maganganun malamai banda wannan guda biyu ahaduhuma magana ta farko at-tawaqquf fiha wannan fatawa ita ce kikikaka malamin yace shi ba ruwan shi bai sani ba kai ka ji tsoron Allah ka saki ko baka saki ba قال عبد الرزاق أتكي مسند عبد الرزاق الإسناد صحيح أم معمر دقى معمر ابن راشد سئل ابن سيرين قال معمر يتشي أنت بي محمد ابن سيرين بابا مالا من أنك أسر بسرع أم من طلق في نفسي أكتي غافة مالا متن نيسكي أتكين زوتي يسا ليه كنت سكين شو فقال سيتشي أليس قد علم الله ما في نفسك kai baka san Allah ya san abin da ke cikin ranka ba qala bala yace kware ko na san Allah ya sani qala fala aqulu fiha shay'in shi to ni ba ruwana kaga ta irin fatawa ce ni ba ruwana ai ka san Allah ya san abin da ke cikin zuciyar ku kaga wannan tafi karkata zuwa ga lazimta mai amma ana gama shi da imanin sa shi ya yanke hukunci da kansa shi ni ba ruwana Allah ya kyauta ta biyu wuquhu idza jazama alayhi fatawa ta biyu ta ce sakin ya tabbata a kan shi amma ba niyyar kaɗai ba idan ya riga ya gama yanke hukunci akwai abin da kayi niyya amma niyya ba ta tabbata ba akwai abin da kuma kayi niyya niyyar ta riga ta tabbata kawai kana jira lokacin aiwatarwa ne alal misali yanzu a ce kai su da niyya a biyu kuma gobe talata kana da exam ana tabbata a yanzu da kake nan kada kai ne gobe zaka ji jarabawa in dai da rai da lafiya don Allah su zaka ji jarabawa wani sanyi ko ruwa ko iska ko ya jan aiki yana ba zai hana ka zuwa ba dira zai kace ka sani to kaga wannan wannan niyya ce jazima amma kuma akwai kuma niyya take gairu jazima shine wanda kake taraddudi zaka je ko ba zaka je ba kana ganin in an tashi karatun nan in dare bai yi ba to kana da wani aboki matar shi tana asibiti asibitin musulmi an mata CS bari ka je ka duba ta amma an dare yayi kawai rabuwa da shi zaka yi sai gobe dan ba dole bane wannan ko to kaga wannan ita kuma niyya ce ghairu jazima to hukuncin su a zuciyarka ba dai bane wadannan abubuwan guda saboda akwai niyya wanda mutum ya riga yayi battinta ko kuma niyya wanda bai battinta ba anan ne suka yi suka yi reshe ma wannan hukuncin shine idan mutum ya riga ya rubuta kun san mu a ƙasar nan gani mutane suke kamar rubutun saki shi ne saki yayin da asali kuma furtawa shi ne shi wannan rubutun wakili ne na abin da ka furta wataƙila ana riƙe shi ne saboda shaida to idan mutum ya riga ya rubuta sai ya rubuta takardar saki ko sai ka sa a cikin littafin ka kaji har baka ba matar ba ka ci gaba da rayuwa wata na kawai tana shara ko tana buɗe littafin sai takardar ta faɗo ta ga cewa ni uzairu na saki hama saki ɗaya ranar 26 ga watan Janairu kawai ta sama ihu a gida lafiya ce ka ce ka sake cewa wallahi ban sake ki to ba ga takarda ba ce ai nayi niyya ne sai na fasa to wannan yanzu sai an shine sai an je gaba alƙali shin yau shekaru ta takardar ka rubuta ne da niyya in naje gida in ta bani hakuri to shikenan na hakura in bata ba hakuri ba kuma kawai ga takarda ta kawai in bata wato ka rubuta takardar ne ba tare da ka yanke hukunci ba akwai kuma wanda sai da ya yanke hukunci sanai rubuta takarda ta kaga hukuncin sa daban misali a ce da kai ne malamin makaranta a makarantar private ka ki zuwa aiki kwana biyu da masa yana nan yana jiran ka ko director dai cima mutunci to sai kaga cewa in ka zo kawai kai ne in dai nazo aka aka zazzage ni kawai na hakura da aikin nan in kuma na ga headmaster ya saurare shi kenan sai a ci gaba da aiki kaga niyyar ka ga rijazima ce ko da ka zo da rubutacciyar resignation a aljihunka amma dai baka yanke hukunci ba ka zo da ita ne in case cewa in ka zo headmaster ya zazzage ka nuna maka babu sanaya ba mutunci kawai kai ma sai ka mai da irin mummuna aikin da yi idan ko ya fahimci uzurinka shikenan kana shirye a ci gaba kaga akwai bambanci ko kamar zaka je kasuwa zaka sayi wani abu to in na samu irin wannan kyallan a yadda nake tsammani sai in siya in ba samu ba kuma in canza ya bambanta da wanda ya riga yanke hukunci cewa ko iri kaza nake so so dole sai an kalli me yin niyyar mutum sannan a wani mataki take wannan na uku kenan cewa wuquhu idza jazama alaihi wa hadha riwayatu ashhabin am malikin duk da cewa a mazhabin malikiya abin da yake mashahuri shine wancan kaulin na farko cewa sakin biyi ba sai an furta to amma wannan riwaya ce daban da ashhabu ya roto daga imam malik kamar yadda ke cikin littafin annawadir wa ziyadat warwiya an zuhuri haka na al'imamu abu sulaiman al-khattabi a cikin ma'alimus sunna sharhin shi na sunan abi dawud ma'alimus sunan ya ruwaito daga ya hakaito daga Imam Zuhri Muhammad ibn Shahab cewa shi ma fatawarsa kenan to ta yi ma kaga fatawar malamin ce shi ma Maliku ya bisa bi shi domin Ibn Shahabin a malamin Imam Malik ne babu laifi dan babu mamaki dan yi fatawa kuma an samu Maliku akan ta wa hujjatu hadha alqawli ne hujjar wannan magana da suka ce za a tabbata mai da sakin qaulu sallallahu alaihi wasallam sai suka hujja da umumat cewa inna innamal a'malu binniyat ai annabi ya ce dukkan ayyuka sai da niyya kuma wannan hadisi ne cikin jawami'ul kalim wanda yake shiga kowane babi kamar da Imam Shafi ya faɗa saboda haka kawai za a yi mutum hukunci da niyyarsa wa anna man kafara fi nafsihi fa huwa kafir huwa kufrun ce wanda a cikin ransa ya riya wa kansa cewa shi kafiri ne ya zama kafiri ko da bai furta cewa ya karyata la ilaha illallah ba mutum ne kawai musulmi sai wasu karanta-karanta na banza na turawa kai ta kasar turawa sai ji suna kafirci kawai sai ya gamsu a ran shi ce kai ya faida da wannan abu to yana faɗan haka a ran shi shikenan imanin shi lalace haka mai azumi mutum ne yana azumi kawai sai a ran shi ce kai shi fa ya karya azumin nan ma'ana shi fa ya fasa yin azumin nan to ba sai ya ci abinci ba yana faɗa a ran shi ya fasa ya fasa yin azumi to azumin ya fasu ya fasu wa qawlu ta'ala da fadin Allah wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah Allah yace in za ku ma bayyana abin da ke cikin zukatanku ko ku boye shi to Allah fa ya sani kuma zai muku hisabi akan sa daga ko ka boye saki Allah ya san ka saka din wa anna al-musirra 'ala al-ma'siya fasiqun mu'akhadun wa illam yaf'alha haka nan mutumin da ya doge akan wani saban Allah to yanzu sunan shi mutumin banza ko da a daidai lokacin baya aikata saban ma'ana idan mutum barawo ya saba yana sata kuma har yanzu bai tuba ba yanzu da ranar ɗan nan yanzu bai tafi sata ba amma idan magariba ta yi an jima zai fita sata a cikin ran shi yana nan yana kallon har yanzu sunan shi barawo to har yanzu cikin zunubi yake bai tuba ba kamar yadda kai da kake da keke nafe har yanzu sunanka ɗan sahu ko ko da yanzu kai kana zaune a cikin majalisar sunanka ɗan sahu ko sunanka tela yanzu dinnan a cikin mu akwai tela duk da yanzu dinnan ba dinki yake yi ba ko mun gane a yanzu sunan shi tela in akwai lauya yanzu a nan sunan shi lauya ko da yanzu dinnan da ake magana ba a koti yake yana ta ja'in ja da mai shari'a ba to haka mutumin da yake mai zunubi har yanzu sunan shi mai zunubi in dai bai riga ya tuba ba ya koma ga Allah to haka wanda kaga tunda a cikin zuciyar shi ne yake da tunanin an jima zai je yayi wata barna to sai suka yi kiyasi akan cewa wanda a cikin zuciyar shi yanke hukunci hukunci ya yanku wa bi anna a'malul qulubi fi thawabi wal iqabi ka a'malil jawarih suka ce kuma saboda ayyukan da zukata suke wajen lada ko zunubi hukuncin su daya da ayyukan da gabobi suke akwai a'malul jawarih kaman sallah kamar azumi kaman karatun alkur'ani da ake yi da tasbih da ake da harshe wannan kaga aiki ne ake da gaba akwai kuma a amalul qulub shine kaman tawadu kaman abin nan wato abin nan khushu'i aiki ne na zuciya da ire-iren su akwai kuma zinubai da ake yi da gaba akwai kuma waɗanda ake yi da mene da zuciya irin girman kai zinubi ne da zuciya ake yin sa irin gaba zunubi ne da zuciya ake yinsa irin riya da shakka to duk waɗannan ai ayyukan zuciya ne ko ba a ce zunubinsu sai in ka aikata da gabawa hasali ma gaba ba ta yinsu ya ce walihaza yi sabu alal hubbi wal bugut saboda ka ake ba da lada ga wanda ya yi soyayya don Allah ya yi ƙiyayya don Allah waɗanda ayyukan zukata ne walmuwalat walmu'adati lillah da wanda ya jibinci muminai ya baran-baran da kafirai wannan ma za a bashi ladan wannan aikin wa ala tawakkul hakanan tawakkali dogaro ga Allah shi ma yana da ladan shi war riba da yadda da abin da Allah ya hukunta maka yana da ladan shi tunda aiki ne na zuciya wal azmi ala ta'a da ma nufin yin aikin alkhairi idan mutum ya zama yana da manufa ta aikin alkhairi kamar da hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai mutane biyu suke kan alkhairi wanda ya samu dama aikatawa wanda ya samu dukiya yayin sadaka ko ya samu dama yayin aikin haji ko yayin umara ko yayi kaza da kuma wanda yake fatan Allah ya bashi shi ma yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fahuma fil ajri sayyar suna da tarayya akan lada to irin wannan shine al'azmi ala ta'a wa yu'aqabu ala al-kibri kuma za ba mutun zanubin girman kai kaga wanda a cikin zuciyar shi ne yake wal hasadi da zanubin hasada wal ujubi da zanubin jiji da kai wa shakki da zanubin shakka game da addini war riya'i da zanubin riya wa zannu su'i bil abriya'i da munanta zato ga bayin Allah wanda basu je basu gani ba duka wannan suna da zunubansu kuma ayyukan zakata ne malaman suka ce duk waɗannan dalili ne akan cewa idan mutum ya sake a zuciya sake ya lazimce shi malai ibn qayyim bayan da ka wannan magana sai ya ce wala hujjata fi shay'in min zalik min hadha ce duk wannan ba hujja bane zai rubuce ta gaba daya ala wuqu'i talaq duk wannan ba hujja bane akan cewa saki ya tabbata wal itaq ‘yan tabawa ya tabbata bi mujarradin niyyati min gairi talaffuzin, kawai don kayi niyya baka faɗa ba. Amma hadisul a'malu bin niyyat, hujjar ku ta farko cewa ai hadisin inna mal a'malu bin niyyat hujja ne yace fa huwa hujjatun alaihim. Ba hujja bane gare su, hujja ne akan su. Li'annahu akhbara fihi anna al-amala ma'a niyyati huwa al-mu'tabar. Duma hadisin yana cewa ne aiki ba a lura da shi sai in ya dace da niyyar da kai wato da mutum zai yi kwaskwarima ya wawanke gaɓoɓin alola amma da rufin da nufin ya wanke dattin da ke jikin shi ne ba da nufin alola ba to bata bata bashi hukuncin alola ba kaga shine aiki ba da nufin ibada ba wanda ya kama da ibada da mutum zai wuni da yunwa yau litinin dana ce tun safa har yanzu baka ci komai ba kaga ai ka riga ka wuni ko amma kai ba da niyyar azumi kai ba tsabar makwado ne baka san kashe kuɗi ko kuma wani dalili ne kana kan hanya kana tafiya ko kuma talauci ne ya kan maka baka samu abin da aka ci to har yanzu baka samu da azumi kaga to sai ya ce to don haka ai ana magana ne akan aiki ya dace da niyya ba wai lan niyyata wahadaha nan kuma niyyar ce ita kadai ba aikin ba an ce alamalu bin niyyat mutum ya yi niyya bai yi aiki ba kun ce lazumin shi a sai inda niyyar ta haɗu da aiki wa amma mani ita ƙadal kufura bai ƙalbihi au shakka wanda ya ƙudurta kafirci a zuciyarsa ba fa huwa kafirun tabbas kafiri ne li zawalil imanin lazi huwa aqdul qalbi ma al iqrar saboda dama shi imani wato a zuciya ake ƙulla shi kuma a tabbatar fa idza zala al aqdul jazim idan wannan abin da ke zuciya ya kauce kana nafsu zawalihi kufran to kauce wasa kafirci dama shi imani da zuciya yake yin shi don ya kauce daga zuciya shikenan fainal imana amrun wujudiyyun thabitun qa'imun bil qalb domin imani wani abu ne da ake samun shi a cikin zuciya fama lam yaqum bil qalbi idan babu shi a cikin zuciya hasala didduhu sai aka sin shi ya hau zuciya wa huwal kufru shine kafirci wa hadha kal ilmi wal jahli idha fuqida al ilmu hasala al jahl yace kamar yanda a zuciya ko dai a samu ilimi ko kuma in babu shi a samu jahilci suna mai gurbin junansu ko dai ka sani ko baka sani ba to haka ne ko mumini ne kai ko kafiri ne babu tsakankani yace wa kadhalika kullu naqidaini zala ahaduhuma khalafahu al-akhar haka kuma duk wasu abubuwa guda biyu da suke kishinta juna in babu daya dayan zai mai gurbin dayan kamar rana wuni kenan da dare kamar ainihin wato bacci da farkawa kamar magana da shiru to duk waɗannan kaga su ne annaqidai ne kishiyoyin juna waɗanda in ba wannan wancan yana wajen wa amal ayatu wannan ayar fa fadin Allah wa in tubudu ma fi anfusikum take suratul baqara ko ita kuma fa falaysa fiha anna al muhasabata bima yukhfihi al abdu wa ilzamuhu bi ahkamihi bish-shar'i ya ce a cikin ayan babu bayani akan cewa za a yi mutum hukunci da abin da ya ɓoye bi ma yakil abdu ilzamuhu bi ahkamihi shar bi akami bi shar a ce a lazimta mishi da hukunce hukuncen shari'a wa inna ma fiha muhasabatu bima yubdihi aw yukhfihi ana za a mai sakamako ne da abin da ya bayyana ko ya ɓoye ba wai za a mai hukunci da mushi ilzamin hukuncin shari'a a kai ko mun gani wato hukuncin lahira abinda za a yi mai na sakamako to za a yi mai akan abinda ya bayyana da kuma abinda ke boye a zuciyarsa ba wai a nan duniya za a hukunta shi da wannan abin ba wannan ku ana magana kan hukuncin duniya ne thumma huwa maghfurun lahu aw mu'azzabun sannan wani abin da mutum ya kurce a zuciya Allah na iya gafarta mishi Allah kuma na iya mai azaba akai fa aina hadha min huquqi talaqil batta wannan bai da alaka da saki wa amma annal musirra ala al ma'asiya fasiqun zancan kuma cewa wanda ya dage ya doge akan sako fasiki ne mu'akhadun abin kamawa ne fa hadha inma huwa fi man amila bil ma'asiya to wannan sai mutun yayi aikin thumma asarra alaiha sannan ya doge ya ci gaba da yi fahuna amalun ittasala bihil azm aiki ne wanda yake hadu da niyya ala muawadati niyyar ci gaba da maimaitawa fa za huwa al-musir wanda ya zunubi kuma yana da niyyar sakewa wa amma man azama ala al-ma'asiya wa lam ya'malha amma wanda ya nufin yin wani aiki sai bai aikata ba fa huwa baina amrayni yana tsakanin hukunci guda biyu imma an tuktaba alaihi ko dai a rubuta mai wannan zunubin wa imma an tuktaba lahu hasana ko kuma rubuta mai shi ita matsayin lada idza taraka halillahi azza wa jalla mutum ya niyya aikata wani zunubi kuma sai ya ji tsoron Allah sai ya fasa bai aikata ba to yana ma da ladan wannan ji tsoron Allah da yi malam yace wa amma thawabu wal iqabu ala a'malil qulubi fa haqq cewa ana samun lada ko zunubi sakamakon aikin zuciya yace wannan gaskiya ne wal qur'an was sunnati was sunnatu mamlu'ani bihi da ƙwar'ani da sunna suna cike da hujjoji game da tabbatar da ayyukan zukata da ladansu ko zunubansu walakin sai dai fa wuƙuƙu talaki wal itaƙi bin niyyati min ghairi talaffuzin amrun kharijun an thawabi wal iqab tabbatar da saki ko ƴanta bawa ba tare da furtawa ba wannan daban yake da ayyukan lada ko ayyukan zunubi na zukata wala talazuma bainal amrayni abubuwan guda biyu ba su da alaka da junansu fa inna ma yu'aqabu alaihi min a'malil qulubi huwa ma'asin qalbiyatun abinda ake bada zinubi akan shi na ayyukan zukata sune wato zinubai ne na zuciya yastahiqqul uqubatu alaiha wanda mutum ya cancanci wato zinubi akan su kama yastahiquhu alal ma'asi albadaniya kamar yadda wanda ya aiki na zinubi da jikinsa ya cancanta ainihin wato a bashi zanubin aikinsa idhiya munafiyatul li'ubudiyatil qalbi domin waɗannan zanuban na zuciya suna kore bauta Allah da ake da zuciya fa innal kibara wal ujuba war riya'a wa dhanna su'i kaga da girman kai da jiji da kai da riya da ainihin mummunan zato muharramatun alal qalbi an hana mutum ya bazuce shi da dinga irin wannan tunanin wai ya umurun ikhtiyariya ko mutum yana da za'i zai iya hana zuciyar tashi lakin ijtinabuha yumkinu ijtinabuha abubuwan da suke na haramun wanda kuma mutum yana da zaɓin ya iya hana zuciyar shi fa yastahiqul uqubatu ala fi'liha saboda haka idan ya aikata shi mutum ya cancanci a mai zunub a mishi uquba na zunubin وهي أسماء لمعان لمعان مسمياتها لمعان مسمياتها قائمة بالقلب سنة يعني wasu abubuwa waɗanda suke sanannu kuma suna tsayuwa a zuciya wa amal itaqu wa talaq shi ko saki da entawa fasmani sunaye ne li musammayaini na abubuwa guda biyu qa'imaini bil lisani su a harshe suke aw ma na ba anhu ko abin da ya wakilci harshe kamar rubutu ke min isharatin kamar nunawa da hannu au kitabatin ko rubutu walaisa ismaini lima fil qalbi mujarradan anin nutq su ba su daga cikin sunayen abubuwa wanda suke na zuciya wanda ba a gwa masu da magana sai an sai an yi magana wata dammanat waɗancan hadisan yanzu ya mai da martani ga waɗanda suka ce ga magana ta uku wanda suka ce ya lazimce shi ko to sai ya dawo kan magana sai ce waɗancan hadisan wata dammanat annal mukallafa idza hazala bi talaqi waɗancan hadisan suna nuna cewa mutum baligi mai hankali idan yayi saki da ba'a da zulaya awun nikahi ko ya aurar da abun walicin shi da zulaya ko da ba'a awun raja'ati ko ya maida matar shi wanda ya saka da wasa ko da ba'a lazimahu ma hazalabi wannan zulayar da ya ta tabbata ba wasa bane shari'a ba za ta yadda da wasa ta ce shikenan ai wasa yake ba fadalla zalika ala anna kalamal hadil mu'tabar wannan na cewa maganar mutumin da yake ba'a da wasa da raha shari'a tana lura da magana wa in lam yu'tabar kalamun na'imi wan nasi tare da cewa magana mai bacci da wanda ya mantuwa mutum ne cikin bacci har sai magagi ya furta wata kalma ta saki to kaga wannan ba za a yi magana ta ba to haka wanda ya mantuwa kamar wanda ya mantuwa ya kare azumin shi ko na abu makamancin haka wazailul aqal da wanda hankalin shi ya gushe wal mukra da wanda aka sa shi ya dole wal farqu bainahuma bambanci tsakanin waɗannan tsakanin me yi da wasa da waɗannan da aka jero su dinnan mai bacci mai mantuwa wanda hankalin shi ya gushe da wanda aka sa shi dole me bambancin su بينهما أن الهازل قاصد لللفظ غير مريد لحكمه shi wanda ya ce wasa yake yi yana sane cewa ga ma'anar lafazin ya san abin da ya faɗa amma bai nufaci hukuncin ba da gaske yake yi ba wazalika laisa ilahi to bai da wannan dama shara ba ta bashi daman ya furta abin da ba da gaske yake taka mutum ya furta kalmar kafirci da sunan wasa ta haukan shi babu wasa a ciki mutu ya furta kalmar kafirci da sunan ciniki babu wasa ya hau kanshi mutu ya furta kalmar a a kalmar ciniki afwan da sunan wasa ko kalmar saki da sunan wasa ko kalmar yantawa da sunan wasa ko ko ya ce yamma wani wata kyauta da sunan wasa to babu wasa a ciki a cikin uqud na lafazi babu wasa yace a su kuma wa amma fa in fa innama ila al mukallaf al asbab shi mukallafi mutum musulmi abinda yake da dama shine yayi al-akhdh bil asbab ya ruko da sababi wa amma tarattubu musabbabatiha wa ahkamiha fa huwa ila shari amma tabbatar da abin ya yayi ko bai yi ba to wannan na shari'a ne fa huwa ila shari'i qasadahu al-mukallifu aw lam yaqsidhu shari'a take tabbatarwa mutum ya nufata ko bai nufata ba furcin da kai da shi za maka hukunci tabbatar da furcin ko shi tabbatar da shi to za a duba mai shari'a ta ce wal ibratu bi qasdihi as-sababa ikhtiyaran fi hali aqlihi wa taklifi kuma abinda za a lura da shi shine ya nufaci sababin kuma yana sane da hankalinsa misalin da zamu gane shi ne mutum kawai ya daga hannu ya dalla ma mari sai ce shi ba fa da niyyar mari ya maka ba kuma ya gashi ya ɗaga hannu da ƙarfi kuma zuwa fuskarka amma sai ce wallahi shi ba niyan mari ya maka kaga ba za a yanzu yayi amfani da sababi ɗaga hannu da ƙarfi ya kwara ma a fuskarka ya amfani da sababi to haka ba kuma shi riga mutane ne manufar shi ba shari'a ta faɗi mai hukuncin wannan mutum ya ɗauki makami ya buga wa wani sai ce bai yi da niyyar kashe shi ba ai wasa yake shari'a ba ta yadda ba ina jin yanzu an gane ma'anar shi ko cewa duk wanda ya amfani da wani sababi na wani abu to za a hukunta shi da gwargwadon hukuncin shari'a ga wannan abu bai isa ya ce wai shi niyyarsa ta saba wa aikin da ya ba shine yake cewa a fa idza qasadahu rattaba shari'u alaihi hukmuhu hukmuhu jidda jadda bihi aw hazala idan mutum ya nufaci wannan aiki to shari'a ba ta tabbatar da hukunci akan shi shin ya ce da wasa yake ko ya ce da gaske yake wa haza bi khilafin na'im kaga banda mai bacci wal mubarsami mubarsam shine al albarsam suna wani ciwo ne a zamanin su wanda yanzu yafi kama da hysteria ciwon me za a ce ne kenan mutum ya shiga depression ya mai yawa sai ya dinga abu kamar mahaukaci ya dinga ihu yana zage-zage a dinga ririke shi ko ya dinga fuske-fuske shi ne suke ce ma almubarsam sunan ciwon albarsam na? basir haka ne basir yana sa mutu haka da gaske ne wannan magana eh ya zauce to to zaucewa malam mai rikodin ya ce basir basir in yawa yana sa ko depression ne da yake kawo shi damuwa ko wani ko wani shock kan mutum ya gamu da wani tashin hankali na wata asara ko wani gamu da yayi ko wani abu makamancin haka to idan ya kasa containing mutum ya kasa ihtimalin wannan damuwar shine sai ya zauce wal wal majnun da kuma mahaukaci wanda yake mahaukaci ne paper complete mahaukaci was sakran da wanda yake cikin halin maye ya sha giya ko ta kwaya wadda ta sa shi maye wa zawalil aqal wanda hankalinsa ya gushe waɗannan su fa innahum laysa lahum qasdun sahihun su ba sa irin nufatan abu nufata na gaskiya so daga koda sun yi abin da yake na lada ne ba su da lada idan ma kuka ce shigo ana sallah cikin satin nan kawai ya jona sallah har aka gama sannan ya fita bai sallah ba yanzu ba za mu ta mai cewa yayi sallah ba haka yaro sai da rubuta ma iyayen shi ladan tarbiyyar da suka mushi saboda bai nufaci shi yaro karami misali bai da nufatan sallah yake ya dai rako baban shi kawai ya ga ana sallah shi ma yana yi wale su mukallafi ne kuma tunda shari'a ba ta kansu fa alfazuhum idan sun yi magana laghwun to shirme ne kawai bi masabati alfazit ifri alladhi la ya'qilu ma'anaha kaman magana yaro wanda bai san ma'anan maganarsa ba shi sa yaro in ya zagi babba sai dai a hana shi saboda tarbiyya yaro in yago yace wani na sai maka da gidanmu gwada ka ce ka siya gidan bai sayi ba domin yaro ne ko kuma misali yanzu yaro ne sai ya ce maka ya ce maka kawai dan kuna shi da ce na aure maka da baban mu kaga waliyin ta ne shi kuma baban sana hala ba zawara ce yanzu ba ta da miji kawai ce eh malam jibril ina aure ma da baban mu kaga ce dare kace ka dauki amarya aure bai ba auren auren auren wasa ne walam yaqsidhu kuma shi yaro bai ne fatan wannan magana wasirul mas'alati alfarqu bayna man qasada al-lafza sirrin da ke cikin yadda ake gane ya ake ta'amuli da wannan mas'alar shine bambanci tsakanin wanda ya nufaci lafazin wato yana sane ya faɗi lafazin wa huwa alimun bi yana sane wa lam yurid hukmuhu yace ya saki matarsa kuma ya san ma'anar saki amma a zuciyarsa ba saki yake nufi ba wa baina man lam yaqsid al-lafza da kuma wanda bai nufaci maganar ba walam ya'lam ma'anahu bai san ma'anarsa ba wato da yazo maganar bai da hankali ko hankalin shi ya gushe ko mawukaci ne ko sakare ne ko yaro ne kaga yanzu da yake magana magana shi bai san me yake faɗa ba kuma walam walam ya'lam ma'anahu bai san ma'anarta ba kaga bambancin wancan ya san ma'anar ya nufata bai bai kudirce hukuncin ba wannan kuma bai san ma'ana ba bai nufata ba amma ya furta fal maratibu allati itabarha shari'u arba'atu zaka a gun shari'a mataki hudu ne game da mas'alar nan na farko ihdaha an yaqsida al-hukma wa la yatalaffaza bihi shine wancan na farko a zuciyarsa ya nufaci hukuncin amma bai fada ba ya nufaci saki ya yanke hukuncin yana so ya saki amma bai fada ba na ɗaya kenan asaniya na biyu Allah ya ƙasi da labza wala hukumahu bai nufaci wato lafazin ba ko bai nufaci hukuncin ba na uku an ya ƙasi da lafza ya faɗi lafazin duna hukumihi shi ne mai wasa ɗin kenan ko duna hukumihi amma bai nufaci hukuncin ba na hudu an ya ƙasi da lafza wala hukuma mutum ya faɗa ya nufaci maganar kuma yana nufin sakin kaga fal'awwaliyani waɗancan guda biyun lagawun su ne wasa wanda ya kasi da hukuma wala ya talafazu biyu a zuciyarsa ya yi nufi amma bai faɗa ba da wanda bai yi nufi ba kuma bai faɗa ba to waɗannan matan suna nan tare da su wal ukhratani na biyun kuma shine wanda da na uku da na hudu wanda ya nufin lafazin banda hukuncin da wanda ya nufin lafazin da hukuncin waɗannan su kuma mu'tabarata ne aure ya mutu kuma gane wanda ya nufaci hukuncin bai faɗa ba da wanda bai nufaci hukuncin ba kuma bai faɗa ba wannan matashi tana nan lafiya ne wanda kuma ya furta amma ya ce baya nufi to ɗaya yake da wanda ya furta kuma yana nufi dukkaninsu aurensu ya mutu هذا الذي استفيد min majmu'i nususihi wa ahkami malam yace wannan shine hukuncin da za a cire daga cikin gamayyar waɗancan lafuzza na nasoshin da aka ambata tun farko da hukunce-hukunce na Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala hadha karkashin haka fa kalamul mukrahi kulluhu laghun la ibrata bihi zancen wanda aka sa shi aka tirsasa shi sai ya faɗi magana to wannan zancen gaba ɗayan shi bayi da hukunci ba za a kalle shi ba wa qaddala alquranu ala anna man ukriha ala takallumi bi kalimatil kufri la yakfur qur'ani yana mana cewa ma idan aka ce ma mutum ya faɗi kalmar kafirci ya faɗa bai kafirta ba illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innan bil iman ko walakin man shara bil kufri sadra wa man ukriha ala al islami la yasiru bihi musliman to haka kuma wanda aka sa shi dole sai ya musulunta baya so bai gamsu ba a zuciyarsa to musulunci shi bai tabbata ba ودلت السنة على أن الله سبحانه تجاوز عن المكره حديث كما ينون cewa an kauda an cire hukunci akan wanda yayi aka mishi dole inna la tazaza amutul khata wannan siyana wa mustafu alayhi falam yu'akhidhu bima ukriha alayhi ba a kama shi da abinda aka sa shi dole wa hadha yuradu bihi kalamuhu qat'an wato magana ce ita kaɗai ce take da hukuncin ba a kama ka da ita in aka sa ka dole wa amma af'aluhu amma aikin aka sa kai wani aiki na dole fa fiha tafsilun akwai bayani dalla dalla mun yi wannan karatun a cikin a cikin qaidatun fil mahabba game da a, a hukuncin a sa maka bindiga a ce to ka shawa ne don ka kashe shi sunanka me yin kisan kai domin ranka bai fina shi ba da hukuncin wanda za a ce a sa mata wuka a ce za a yi zina da ita akwai tafsili shi ma game da shi to shine yake cewa fa fiha tafsilun fa ma ubiha min habil ikrahi fa huwa mutajawazun anhu kaman abinda wato aka halasta na an sa mutum dole to an kauda kai akai kal akli fi nahari ramadan kamar a sa maka bindiga a ce sai ka karya azuminka dole wala amali fi sala ko a saka kai wani aiki a cikin sallah wanda ya zama dole kaman tafiya ko makamanta ko magana wa labsul makhit fil ihram ko a saka dole ka sanya abinda aka dinka a haram a harami a lokacin aiki haji ko umara wa nahu zalika da makamancin wannan waɗannan kaga suna iya halasta idan abin da yake nufi wani aiki wanda asalin shi ba a yi amma wani dalili na iya halasta shi asali ba a cin abinci da ramadana da rana amma akwai wani uzuri da shari'a take iya duba ta baka dama tafiya ko rashin lafiya ko haka nan asali ana sallah so ake tsaya gyam amma wani dalili na iya baka dama ka matsa ka motsa kai gaba kai da kai hagu haka nan wani dalili ba a san a saka abin da aka dinka a ihrami amma wani dalili na iya baka damar haka kamar mutum idan tsoho ne ba zai iya ta'amuli da abin ba ko yaro publicly a ɗinka mashi ihramin shi a mai kamar siket ko kamar wani abu da za a ɗinke don ya tsaya a jikinsa ko mata da suke saka ɗinkakken riga to wanda dama asali yana iya halasta ce to aka saka kai dole kai mai lafiya aka ce to dole sai ka karya azuminka to wannan da sauki wa ma la yubahu bil ikrahi fa huwa mu'akhadhun bihi akwai kuma abin da kwata-kwata bai iya halasta sam to wannan dan an tirsasa ma ka aikata to kana da zunubi kaman mene shine cika qatlil ma'sum kaman kashe wanda yake da tsararren rai wanda bai ma komai ba wani ya ce ka dole sai ka kashe shi haka wa itlafi malihi ko a lalata dukiyar wani mutum wanda yake dukiya ce wata ke katangaggiya tsararriya kaga ba ta halasta har abada ka ci ta da zalunci wa maqtulifa fihi so kuma akwai kuma to kaji guda biyu kenan akwai wanda yake asali yana iya halasta da kuma daɗai bai iya halasta da sai kuma na uku shine wa maktulifa fihi akwai kuma wanda malamai suke sabani ka shurbil khamri aka sa mutum bindiga aka tsare shi aka ce dole sai ya sha giya shin zai sha ko ko zai zabi kisa wazina haka nan matar da aka yi mata da dole wajen zina wannan ma a can da makaranta sai aka bambanta tsakanin namiji da mace cewa mace tana ana iya yin mace zina don dole ko ba ta so shine raping amma namiji yana da zaɓi domin kafin ya yin zinan dole sai al'aurar shi ta sha'awar shi ta motsa kuma motsawar sha'awar nan baya yiwuwa sai zuciyar shi ta raya mashi cewa ya yi din ita kuma mace kaga za a iya bankara ta a danne ta ko jikinta baya responding din a ɗabi'ar a yi mata fyaɗe to wannan ma sun yi magana a kan shi wasarika hakanan sata duwane yana cikin da ake saɓani hal yi haddu bihi aula wanda ya sha giya ko ya zina ko ya sata ya ce ai tirsasa mushi aka yi shin yana da haddi ko bai da shi falikhtilafu hal yubahu zalika bil ikrahi aula sabanin ya bi sabani akan cewa shin yana halasta ko bai halasta bil ikrahi faman lam yubihu haddahu bihi malaman da suka ce san bai halasta to za su yi mai haddi waman abahu bil ikrahi lam yahuddahu wanda kuma suke halasta shi a bisa tirsashi suka ce babu komai ba za a mai haddi ba wa fi hi qaulani lil ulama maganganu ne na malamai kala biyu wa huma riwayatani an imami ahmad riwaya ce guda biyu daga al-imamu ahmad ibn hanbal kamar yadda aka ji su anan insha Allah za mu saurara anan saboda ƙure lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi